to mu ta cikin sahihul bukhari ko mu dan dauka kadan بسم الله الرحمن الرحيم صحيح البخاري أبابي نتلاتين دا أكو زو أبابي نتلاتين دا هدو أنغاني كو أكاكشان حديثي نا واتو دليل سبعين كافين أكاي حديثي نا دليل سبعين مالا يتشي باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان باب مي بيان حكمتين ruwan da anka wanke kan mutum da su ma'ana mutum idan yana wanke kansa za ku iske wani lokaci akwai waɗansu ruwa da suke fadawa su shiga ciki shin meye hukuncin waɗannan ruwan shine abin da ake son a ce wa kana ata'un ata'u ya kasance la yara bihi ba'san baya ganin akwai wani laifi an yuttakhadha min hal khuyutu an yuttakhadha ariqa minha daga gareta itami shi gashin kan ash-sha'ru kenan al khuyutu ay al khaytu al hibal wato ay igiyoyi da shi ma'ana amina can da ake yawan samun su mako ko sura to idan mutum zai iya ɗaukar ta yayi igiyar ita wadda zai aiki da ita ya ce babu matsala domin tahir ne ban sani ba ko kun fahimta sura ko suma ina fata an fahimce ni babu lahi ayi alkhuyutu da ita zare alkhaitu ko ko kuma alhibal igiyoyi wa su'uril kalbi sai zo kuma da su'uril kalbi idan kare ya sha ya bar saura an gane ko wa mamarriha fil masjidi da inda tabbita wuce a cikin masallaci shin yana da tsarki ko bai da tsarki nan magana ce ta fiqhu malamai suke zubawa wa qala az-zuhri imam az-zuhri yace idza walagha al-kalbu fi ina'in idan kare yayi nannage shine walagha fi ina'in a cikin ƙwarya ko wani kwado zamu iya cewa a yanzu laysa lahu wudu'un ghayruhu kuma bai da abin wani arwalla in ba wannan ba ya tawaddau bihi sai shi arwalla da shi kenan nan shi ya dauki cewa jaiz ne amma in akwai wani shi min babu aulaye da wancan kenan shi a wajen shi halatti wa qala sufyan sufyan yake cewa hadha hadha alfiqh bi ainihi wannan shi afiqh ta kanshi zatin shi kenan ma'ana nan da malamai suke bayyana akwai nafsi za a kawo wani sai shi fahimci mas'ala dai wani fahimci mas'ala biyu wani uku wani hudu wani sai ka iska fahimci mas'ala 40 karkashin wannan nafsi hafiya da haka na fata kuna fahimta ta aya ta ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ka koma cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi da tafsiri na Imam Sa'di kaga mas'ala da suka fita aya ta taimama ka koma cikin tafsirus Sa'di kaga mas'ala nawa ya fita kissa ta annabi Musa da Khidr ka diba cikin tafsirus Sa'di kaga mas'ala nawa ya fita nassi guda ne amma wani sai shi fahimci abin da kai baka fahimta ba ina fata ana fahimta ta to yaqulu Allahu ta'ala Allah yake cewa subhanahu wata'ala falam tajidu ma an buku samu ruwa ba fatayammamu sai ku yi taimama in ba a samu ruwa ba sai a yi sai a yi taimama shi ko ma an kinnan annakiratu ce fi siyaqin nafi nakira ita zo cikin siyaqin nafi tana nufin mi tana nufin umumi to shi na yake ganin falam tajidu ma'an sai Allah ce sai an ba a samu ruwa ba ba san dalilin da sa ka wannan ayar ba wai abin da yake son ya ce maka ruwan da wani ya yi wanke kanshi da shi sauransu ya ɗan zuba ciki ruwa ne waɗanda ana mi ana shakkar tsarkinsu ko ko ba haka ba to yanzu idan ba a samu ruwa ba waɗanda su ba a shakkar su to yanzu za mu yi taimama ne ko ko za mu mi ko za mu yi arwala da waɗanda ruwa shi sai kafa hujja da ga aya Allah ce falam tajidu ma an annakir tufi sai kannai sai in ba a samu ko waɗanda irin ruwa ba sannan na fata yamma kenan hadda ruwan da aka dan ikhtilafi akan shi yayi ayi taimawa shi da abinda mallan yake son ya ce kaga in kaga ayan nan baka isa ne me yasa ya kawo ta shi yasa binciken shuruhul hadith wallahi yana da kyau kai hatta duk littafin na hadisi manya kuna gani an yi sharha su an kawo dalilai an ka kaza an ka kaza ka dauki hadisi zalla ka ce zaka fahimci shi in zo zaka yi banda ka nemi shuruhul hadith sahih muslim ya kai mujalladi 40 sharhin da wanga masa adam ethiopia Sheikh Adam Uchopi margayi Allah ya ji kan musulmi Imam an-Nawawi ya sharh Muslim ko ba haka ba sannan littattafan nan su Abu Dawud da Nisa'i duk Sheikh Adam Uchopi ya yi sharh su saka iska mujalladi 40 sharhi na Abu Dawud Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani sahih sahih al-Bukhari ka san ka'idodin shari'a sannan ka dauko hadisi ka ce ka gane shi in ba haka dan ba banna zaka yi sai ka dauko hadisi baka bincin me yasa malam ya kawo ga aya ba ka sani ba sai ka yi shiru sai an tayi sai a iske can kayi kashin kanwana kawai karatu ya tashi aiki ai hatta wa hadha ma'un wa fi an-nafs minhu shay'un yace to wa hadha ma'un wanga ruwana wanga ruwan da anka ce an wanke kai saura ya zuba wa fi an-nafs minhu shay'un kuma cikin rayuwa akwai wani abu kana ganin da ya kila akwai najasa ko ko ya tagayyaru yatawaddau bihi shi ya ce to shi arwalla da shi bayan ya arwalla da shi wa yatayammamu sai shi ne taimama shi abin da tafi kenan aljam'u bainahuma malamai suka ce wannan kiyasi da ya kawo bai yi ba domin shi ya ce ayi arwalla to in kai arwalla kai yi taimama shi wai abin da kaso in dai kai arwalla to kai aiki da mi kai aiki da aya kuma kai aiki da aya da fatayammamu tunda sai ta ce in ba a samu ruwa ba to yanzu an samu ruwan to mafhumuhu fa in lam tajidu ma an fatayammamu to yanzu an samu ruwa amma ruwan mai ana shakka shi annakiratu fi siyaqin nafi tufidu mutace wa lam tajidu ma an sai ba a samu kone ruwa ba to an samu ruwa ana shakka da shi to an yi arwalla da shi to kuma akwai sauran shakka to fatayammamu yace to ka tabka taimama ku kun fahimta aljam'u bainan nusus amma wannan jam'i yana da rauni shi yasa ba kone jam'i ake karba ba taimama kuma ba wani abu na ba dora hannunka sama mun yi bayanin aita mawa wancan sati ko daga nan ba bukata sai mun sake bai mai shi to ala ayyati hal wannan ijtihadi ne da malamai suka yi kan wannan wato mas'ala ina fata an fahimci ni akan kuma abin da ya shafi wato kare saboda suna ganin gashin kare ba najasa bane shi yasa an ka kawo su urul kalbi gashin kare shi suna ganin ba najasa bane to amma bakin shi su malikiya suna ganin da an ka ce idza walagal kabu a wanke shi kawai dai an ce a wanke shi ne amma su a wajen malikiya dan kare ya sa bakin shi ba shi ke nuna ruwan sun zanna jasa ba ban sani ko mun fahimta ba wannan mazhaba ce ta malikiya amma da yawa daga cikin malamai sun saba musu dan suna ganin cewa wanke wannan da anka ce ai so bakwai kuma ula hunna bit turab kamar da hadisi da sai suka zo to cewa wannan yana nuna cewa wato abin nan abin nan sannan malamai suke cewa na an yi kiyasin gashin dan adam ne akan gashin dabba gashin dan adam yana da mi yana da tsarki to gashin dan adam yana da mi yana da tsarki to me yasa dan wani dan abu daga cikin shi yazo ya zuba an wanke kai sannan kuma a koma a ce ya zama to najisa in dai ba najisa a cikin kan dan adam ba amma shi asalin shi gashin kin nan ba najisa bane ina fata an fahimce ni to almuhimu da shine abinda malamai suka bayyana a karkashin wannan hadisi bari mu kara hadisi guda ko biyu da karkashin wannan babi sannan mu da mu da kanta wajen sufiyanikin nan sun ka ce galibi wanda yake yiwuwar abin nan gare shi riwaya sufiyanu ibn uyayna ne amma da sun ka ce sufiyanu thauri ake nufi sai zaman tonan ya saba maka'idar da an ka sani tunda mafi yawancin riwaya ta zuhuri daga sufiyanu ibn uyayna ne amma nan sufiyanu thauri ne sai zaman to ba aiki da galibi wani lokaci ana iya zuwa iske ba shi bane mun fahimci wannan da ke ko حديثنا دريد سبعين حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لأبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس tare da mu akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda muka same shi ta hanyar Anas ɗaya daga cikin sahabbai ko aw min qibali ahli Anas ko ko daga mutanen Anas an gane ko kenan yayi shakka amma babu matsala dan an ce daga gare shi ko daga mutanen shi dai almuhimmu dai gashin an same shi shi yasa irin wannan shakka ce wadda ba a hankalta mata a ce an samu matsala mun fahimci wannan ko fa qala yace li an takuna indi sha'ratun minhu ya zamanto ina da sha'ra dan gashi guda na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha na hisu shi da abin da ke duniya da ke cikin ta domin ana tabarruki da mi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimci ni ana tabarruki da shi kuma gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane sai dai yanzu akwai karece karece da aka sai a ce ga gashin manzon Allah ga takalmin shi ga wani ne ga wani ku hatta akwai abubuwan da ba gaskiya bane ana kasuwanci ne da su mun fahimci wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abu mu'jizar shi ita ce mi Qur'ani ga tanan tare da mu karanta Qur'ani kai aiki da Qur'ani ga kai karshe ina fata an fahimci ni حديث ندري سبعين لدي حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه لو كسند منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم يو أسكي كنسا كان أبو طلحة أول من أخذ بشعره شي أبو طلحة شي أفركم وين فارا كربا كنا أنا جرى كوي سي يي كوكري يسامونا شي أنا سيكا غانا ابن أكيتشما المجاز العقلي المجاز العقلي ya an ce almajazul aqli anan wadansu malamai suna kiransa almajazul aqli duk da ke wadansu malamai suna kiransa uslubu min usul min asalibi lughatil arabiyya da musulmi akwai majazu ba kamar Muhammad al-Amin ash-Shanqiti ina fata an fice ni an ka ce halaka ra'sahu manzo Allah ya yanke ya yi kanshi aski yana makan shi aski a a to nan shi ya bada umurnin ayi masa aski cikin Qur'ani yawa gare zaka iske an danganta abu an ce ga wane yayi shi amma ana nufin shi ya bada umurni ko da umurninsa akai sai a danganta abin zuwa gare shi ina fata an fahimci ni ko ko mutun ya yarda da abu qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'min dan me kuke kashe annabawa ai yahuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun kashe annaba ba iyayen su amma saboda sun yarda da shi wani lokacin sai a danganta abu zuwa gare ka saboda shi attushin ka in ba dan haka nan ba da ba za ka samu ba wa idh najaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da mun ka tsiratar da ku daga mutanen fir'auna to wani zuwa da an ka tsiratar su na manzo Allah zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin annabi Musa na zamanin annabi Musa to amma saboda tsira iyayensu tsira su ne da Fir'auna ya kashe iyayensu ai su ba za a haife su ba ban sani kun fahimta ba amma ƴan aqidat tanasukh aqida ta kafirci masu cewa ran wani yana tashi ya koma zuwa ga wani sun ka ce a rayukan waɗancan mutane na sun ka taso sun ka shiga cikin jikin waɗanda a Qur'ani ma sai a zo a yi tawili sa mun fahimci wannan ko shi yasa an ka ce abu wani lokaci ana danganta shi zuwa ga sanadin shi mubashir wani lokaci ana danganta shi ai an ka ce wani ya gina masallaci alhaji wani ya gina masallaci ba ana nufin shi zo dauki birgi ban gina shi a tana yawa ba da kuɗi da umarninsa kawai ya sai wurin magana ta riga ta kare ban sani kuma fahimta ba tana yawa kuma ya zo ya kama aiki amma dai ba shi kaɗai yi shi tun farko har ƙarshe ba tunda akwai wai mutum a ce shi ya zo gina masallacin shi tun farko har ƙarshe ina fatan kuna fahimta ta to nan halakka ra'sahu ma'ana ya ba da umarni an yi masa aski a kansa ina ganin nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci assalamu alaikum warahmatullahi